kishi a barci ke wakar yadda barbusu wanka ya zana zaman kawa wajibi a kan musulmi da kuruci inda aka samu fitar shi min gairin mukarana lillazza ko da kuwa ba tare da jin daɗi ba ina misali misal an yi jami'a kamar da zai tsara fahimtarsa kuma ya ji daɗi wa lamin ba tare da ya fitar da wannan ruwan ba shi ma wajibi ne ya wanka kenan akwai fuskar da wanka zai zama wajibi ba kuma tare da mutum ya fitar da wani abu ba wace fuska inda aka samu tsarawa wadda aka samu jin daɗin da ba fitar da wani abu ba to wajibi ne nan ma mutum ya wanka walam yanzul ba tare da ya inzali ba sun mai yakhruju minhu al-mani qabla an yaghtasil sannan sai a samu fitar wannan ruwa kafin yin wanka wannan ya nuna wajibi ne ya yi wanka inda zai arwallar sallar shi ba zai ba wa magai ba haka faƙir bali haka nan buya ko kuma ɓacewa na gaba na wanda yake bali wanda ya kai haddi na shari'a mutumin da yake baligi wanda alamomin baraga ga ɗan adam namiji ne ya zama to a samu bayyano gemu ko gashi na hamasa ko kuma mara ko kuma yin mafarki in mace ce sai ka ƙara ko zuwan al'ada ko kuma kenan fitowar mama sai ka fitar da kuma kenan abin da ya shahi gemu wahiyar rasu zakari an maghibar misliha min mahudu'iha shi ne kenan kai na gaba na shi an maghibar misliha ko kuma kuyan kwatankwacin abin da yake makamancin wannan al'aura ta shi min mahudu'iha daga gabakin gaban nashi sai farji adamiyin au gairi a kafa ta bil adama ko kuma a'a ba ma bil adama ba mutukar dai an samu kuyan gwargwadon wannan gaba ta shi ta wanzami kenan labar da wajibi ya yi wanka au zakarin ko kuma wanda yake tsunsa a'a mace ce au zakarin ko kuma namiji ne inda an samu kuyan wannan wajibi ne wanka hayyin aw mayyitin rayaye ne ko kuma a'a mamaci ne matsar dai an samu duyan gwargwadon wannan wajibi ne sai wanka inda zai sallah sallar shi ba kai ba wayan lam yunzil kai ko da kuwa bai inzali ba aka ce inzali shine fitar da wannan ruwa matsar an samu duyan kenan gaban shi to wanka ya zama wajibi a gare shi ko da kuwa bai fitar da wani abu ba a nan gura akwai matsaloli guda guda uku matsala ta farko aka ce inda aka samu fitar mani daga namiji ko mace in dai da shawa ne a warke ko kuma a mafarki ya aka samu fitar mani wajibi ne mutum ya yi wanka abu na biyu aka ce inda aka samu fitar mani bayan tsarawa tare da jinkiri wajibi ne yin wanka abu na uku aka ce tsarawa ko da kuwa ba a fitar da mani ba shi ma wajibi ne mutum ya yi wanka sau da manzana sassa haka ya bayyana ce kenan matsala wannan tsawarko shi ne inda aka samu fitar mani ko mace ko namiji a farke ko a barci wannan malamai sun yi ishma'i kamar inda imamu nauyi haka yi wajibi ne mutum ya yi wanka sau da haka kenan wajibi ne yin wankan wannan manzana sarasana ya ce dafa tsaftar ma faktasin in ka fitar da ruwa ka yi wanka a wani lafazi ya ce idan a mafta wajibi ka yi wanka hadisa ummu salama ta ce ja ummu salam imratu abi talha ummu salam matar abu talha ta zo ila rasulullah gurin manzon sallallahu alaihi wasallam fa qala ya tace ya rasulullah inna ma la yastahi min al-haq ubangiji kuma ya fata hanawa ya bayyana gaskiya dan saboda a tsakankanin al'ada maganganu ne da shin kumiya to bai hana ba a bayyana wannan jin a bayyana wannan abin shi yasa wani ya zo ya tambayi Aisha radiyallahu anha wanda tambaya ce ina son tambaye ki wani ina jin kunya tace tambaye ni irin tambaye da zaka ma ma'aihe da ta aiheka shi a babe ne ilimi ba a tsayawa a ce kunya shi yasa mujahid ya ce la yanal ilma mustahil wa la mustaqbil mai jin kunya bai samu ilimi ko mai girman kai Aisha ta ce neman da sawar sawar ansar ma da lada matan madina lam yamna arunan aya min an yatafaqaha fi din kuma ya fasa ana su su fahimci addini saboda haka ita dama makaranta guri ne na tsayawa komi a yi dalla-dalla kawai dai abin da ba a so in kinaya tana yi a abin da akwai jin kumi a al'adance ba a so ka hoto ka yi ta faɗi barobar wannan ya zama kamar ba tsace kake in kinaya tana yi sai ka yi amfani da kinaya abin da kuma kinaya ba ta yi to sai ka bayyana shi ko baro in shi yadda yake kamar misali a ce ka nuna ma mutum bai iya gane ba to sai ka mishi kuma hili ta ce wa hal alal mar'a usulun idan ya tsara masa in mace ta yi mafarki za ta yi wanka ya ce na mai zara tilma kwarai indiya har an samu fitar ruwa amma inda mutum zai yi mafarki mace ko namiji amma wani abu bai fita ba ya yi mafarkin tarawa nan ba zai yi wanka ba aisha radiyallahu anha ta ce wanzana sassan wani mutum ya tambaye shi aka ce mai anin rajul ya jidu bana da wani mai zukur hitilamu mutum ne ya waye gari sai samu damshi a tufashi amma bai iya tunawa mawarki ne ko ba mawarki ba faƙala ya ce ƙasir ya yi wanka sai aka zambe shi ana rajar yara annabu ƙadi hitarama mutum ne mafarkin tarawa amma wani mijin balala bai samu damshi ba ƙala la husul hari sai ce babu wanka a kai shi kaga kenan magana da me akhdar ya faɗi kaga duk wannan ya nuna sharaɗin yin wanka ko dai ya zamanto an samu mafarki tare da fitar wani abu ko kuma a yi mafarki ba fitar wani abu nan babu yi wanka sai kuma kenan fitar mani tare da sha'awa aka ce ya wajabta maka saboda Allah ya ce in kuntum junuban fatahu in janaba ta kama ku fatahu sai ku wanka Allah ya ce ayyuhal ladina am la taqrabu as-salata wa antum sukara mu'mine kar ku kusanci sallah kuna halin su maye hatta ta'lamu ma taqulun la junuban kar ku je sallah tare da jaraba illa abiri sabil wala junuban illa abiri sabil ko kuma wanda yake mai jaraba illa bi sabilin hatta tabtasil hasi in kun yi waka hadisu abu sa'id manzara sassace innamal ma'u min al-ma innamal ma'u yin wanka da ruwa min al-ma yana daga sababin fitar da mani kenan in mutum ya zama to ya yi mafarkin tarawa bai fitar da mani ba ba zai yi wanka ba in kuma ya zama to misali a an samu tarawa ko da bai fitar da wani abu ba to kuma nan gurin zai yi wanka mas'ala ta uku shine tarawa ba tare da inzali ba wannan yana wajabta wanka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace idan dakal fitaran fa qad wajab idan jalasa bayna shu'abi al-arba thumma jara fa qad wajab al-ghusl sai cikar wanka kenan kuma islamun kafir aka ce musulun ta kafir yana daga abin da yake wajabta yin wanka in kafir ya musulunta mutum ne ya rinde hutar da musulunci kuma ya dawo ya yi wanka ko kuma a mutum ne yau ma zai shiga musulunci to yi wanka amma harin ilimi suna da maganganu uku akan wankan kawo abu na farko aka ce wajibi ne duk kawo in yi musulunci mutsalakan sai ya yi wanka ridda ce ya dawo musulunci ko bai taba shiga musulunci ba wannan shine mazhabar imam malik imam ahmad da fiyanar sauri ibn azam shine irin su tsabi suka zaba aka ce miye dalilin ku na cewa duk wanda ya zo shiga musulunci zai wanka suka ce hadisi na qais ibn asim ya musulunta wanzararsa sai umarce shi wanka da ruwa da magariya suka ce kaga umarni yana nuna wajibci na biyu suka ce hadisin abu huraira akwai su ma maka bin usan wani da aka ribato shi aka kawo shi aka dar shi masallaci a lokacin sabai suke ta mushi ta karima da karshe aka ba shi zaɓi kana so ka musulunta in ko tsariya za ka yi ya ce a shi kenan kawai aka bar shi da ya fita kuma ya tafi ya dawo ya musulunta to shi ma a nan gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam idza rubi ila ayku bani fulana fa maru an yaghtasila ku tayi da shi kangon suwa ne yayi wanka a can gurin suka ce musulunta ta kissa ta usayd ibn hudayr shi ma a lokacin ya tambayi musu abin umar da as'ad ibn zurara in za a shiga musulunci ya ake yi a lokacin suka ce mai tabbatasila fa ta tsaha wa tatahhir siyabaka thumma tushari shara fil haq kai wanka sai kuma ka yi shaida shaidawa ta gaskiya wannan shine dalilin su imamu malik wanda suka ce wajibi ne wanda zai musulunta yi wanka ƙaure na biyu suka ce mustahabi ne yi wanka ba wajibi ba ne sai dai in yana da jaraba kafin musulunta shi suka ce tunan sai wanka wannan kuma za a imamu shafi ce da imamu abu hanifata ƙaure na uku suka ce ba wajibi ba ne yi wanka ko ta kakama wannan ko mazhabi hallau ne na Imam Abu Hanifa sai suka kawo dalili da dalilai ke nan waɗannan waɗanda suke na ƙarshe dalilan waɗannan guda biyu na ƙarshe abu na farko suka ce abin da yake nuna rashin wajibcin wanka Allah ya ce kullul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah ya ce ka ga ma kawo in dai sun wasa kawurci suka dawo musulunci duk abin da ya wuce ana gawo da su na biyu suka ce hadisi na Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam ya yahdimu ma qablahu musulunci duk abin da ya wuce ya rusa shi suka ce sai malamai suka ce to wannan aya da suka kawo hujja da ita lalle akwai nazari ciki saboda abin da ake nufi da gafara gafara zunubi in ya tsawo gufar lahum ma karsar kaga suka ce an yi ijma'i cewa duk wanda ya musulunta yana da bashi ko kisasi ai kaga musulunta shi bai kawar mushi da wannan ba kaga mutum ne ya musulunta wani yana bin shi bashi an ce shi kenan ba bashin mutum ne ya musulunta ya datse ma wani hannu an ce musulunta shi ta hana kisasi sai suka ce to kaga da aka ce in ya tsawo gufar lahum ma karsar zunubi ake yi amma mutum ne ya musulunta kuma ga abin da yake jaraba suka ce ya yi wanka suka ce sannan kuma an samu mutane da yawa sun musulunta kuma wanda suna da 'ya'ya matsakinsu sun musulunta ba a umarce su ba da yin wanka ba a umarce su ba da yin wanka a matsayin wajibi inda wajibi ne kaga da an umarce su da yin wanka amma na ma malamai suka ce lalle ana akwai nazari saboda suka ce umarni da yin wanka kaga kamar hadisin na sumama ka gani duka kaga umarni aka yi da yin wanka suka ce to kaga ai dalili na umarni ya zo a gehe shi yasa malamai suka ce kaule rajihi wajibi ne ga wanda ya zo musulunta musulmi ne ya radda ko kuma a wanda yake kawuri ne dama in ya musulunta a ce shi wanka suka ce kuma sannan yin wanka za a shiga musulunci kaga mashahurin abu ne gurin sahabbai kamar kissa ta ma'ayyar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wata ra Abu Hurairah zo jama'a sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah qul an tuslima ummi yazo na kuka ce ya rasulullah mai ya ta kullum ina kiranta musulunci kullum ina kiranta tana iyayewa sai ta hudu magana mara daɗi a dangare ka a roƙa mata Allah ta shiga musulunci sai Allah sai sai daga hannu yace Allahumma hadi umma abi hurairah Allahumma hadi umma abi hurairah Allahumma hadi umma abi hurairah sai na abu hurairah na zo sai ji ƙara ruwa tace shira sai da wanka tace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan kaga yazo ga ma musalla sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan abu ne sananne sahabbai sun san da in za mu surunta ana wanka kamar kissa ta usayd ibn hudayr shi ma kaga shi ma haka as'ad ibn zarara da kuma mus'ab ibn umayr suka ce me shi wanka to kaga wannan ya nuna in za a musulunta ayi wanka mutum ya zo zai musulunta amma shin sai ya yi wanka zai zo musulunta a a ya musulunta kar ya je yin wankan ya mutu kafin ya musulunta kenan sai a musuluntar da shi ya so ya ce shi wanka da ya zo zai ba za a ce a je kai wanka irin wannan kuskuren ta san da kai masu ko zo da mai ce a ce to bari da magariba kan nan liman ya zo ko kuma bari heran juma'a sai a je masallaci a musulmantar da kai ka gani to kaga wannan akwai kuskure shine wani yake bada labari yace akwai wani garin da ana rikici tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba yace wani ya zo musulunta sai aka ce mai bari sai a sallar la'asar an zo masallaci sai a ga sai musulunta yace an zo za a shiga masallacin ka ayi sallar kawai daga can sai aka yi halbi akan wannan mutum aka kashe shi ka gani sai aka yi kawai sai kan mutum shi ke nan ya mutu ka gani to ba zan sha ashira kawai mutum ya ne a rike alheri a ba jinkirta shi an ninka sai lokaci kaza sai an jira waye mutum ya zo musulunta kayan niyyar musulunta yi to musulunci dai ka san ba a tsira sa wa cikin shi gaskiya kai ne kai ra'ayi za ka musulunta ya kwarai ko saboda lafiyar a ciki to addinin musulunci bauta ma Allah ne tabbatar da ibada ne ga Allah shi kai kuma a musulunci ba a bauta ma kowa ba wata bauta ma annabawa ba a bauta ma mala'iku kuma ba a raba kai musulunci sai tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kirista ne kuma kasancewa annabi Isa alaihi salam manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah ba Allah bane ba dan Allah bane maryam kasancewa baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala sau da haka kayan rarrabu in yace ya ga ya ce mai kuce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhuhu shikenan kawai ya shiga musulunci sai ya ce to je ka kai wanka musulunci sallah ce lokaci biyar duk lokaci ya ka je ka halarta in kana da dukiya ka raga rukunna addinin musulunci kuma ka dinga neman ilimin addini shikenan yana halartar sallah yana tambaya ana koya ne haka shikenan sai kaga ba wani wahala bane shiga addinin musulunci mutum zai zo da koyin su gurin mazara sai a musuluntar da shi ya san menene zai kuto shikenan ya tsaye ya ci gaba da wannan shi neman ilimi kuma kaga tsarbar ilimin farisa ta ala kullu musulunci malaka shi yanci wanda ya mutu da gaskiya ne shi ai kaga eh a baki ne da wake ba shi da barin shi wanda yana kura Allah saboda ai kaga dole dole ne bil lisan wa ta kadin bijira eh saboda haka musulunci shi ai mana eh musulunci shi saboda ai kaga da kai wanda ya fita yaki tare da manzon sallallahu alaihi wasallam ko bayan an fita yaki da aka baro shi gida aka kawo aka baro shi sai ka ce a bar shi cikin mata da yara sai mutu ya zo shi yaƙi aka yi wannan in shi aka kashe ka gani aka ce an gan shi da tsoron rayuwar shi ma a nan sara sai ce a ji a tambe shi miya hudo shi ka gani ya ce a ya hudo don taimako a ji ka ga ya cika shi kenan nan san su ce kuma da ruwan ka gani kenan ya yi niyya duka ya fi kauya ya yi abin da aka yi al'amarin shi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ana kaunar ya zuciya sai dai harshe bai furta ba eh amma ya yarda ya yi abu ne eh shi ko wani da kaga akwai bukatar kaurin bilisan ba su karin bilisina eh shi yasa ka gani kaga ayyar koyar da sun yi itikadi sai dai itikadin nasu ba karba bane ba ba karba bane ba kaga kama Abuja har kaga yana cewa fa inna la nukadibuka ya Muhammad walakin nukadibu ma jita bi ba kai muke kareta ba abinda ka zo da shi ne muke kareta kaga kamar fir'auna Allah ya ce wajahadu biha wa sayqanata anfusuhum zulman wa quluwa kaga zakatan su sun yaki yace la qari alim la qari alim kama anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair kana da tabbacin cewa ba wanda ya saukar rawa sai ubangijin sama da kasa kaga kuma haka ya Abu Talib yake cewa wala qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malabat aw hizari sabat law jattani samham bi zaka mubina kaga haka yace yace na san cewa lalle addini Annabi Muhammad sallallahu alaihi a duniya ba addini ne kai shi yace ba dan zargi ba ko gudun ka a zage ni ni ma da na karbi wannan addini na kana bayyana kaga a zuciyar shi shi ma ya yarda amma a bakin shi wa sai ki wani anan sarar sai ya ce ya am qul la ilaha illa allah kalmatul uhajju laka biha indallah kace la ilaha illa allah kalmar nan da ka faɗi ta zan tsaya ma gurbin Allah akan ka faɗi ka gani to kaga shi wancan ya kudurta yayi ne amma kuma bai furta ba a baki to kaga lalle lamarin shi akwai gudu lamarin shi akwai rubutu sai dai ana kyauta zamin tsammani duba da abin da ya sha makace shin bayin kan shi bane ba bayin kan shi bane ba kaga wasu ne suka ya yarda ya gamsu daga komi kaga wasu ne suka zamanto mushi abin nan kamar misali a ce maka mutum kurma shiga musulunci kurma ne musulunta kaga ai kurma bai iya furta kalar saboda akwai wani mani da ya hana shi to shi ma wancan akwai wani mani da ya hana shi وتمنع الجنابة موانع العادة الأصغر وتمنع الجنابة جنابة تنا هنا موانع العادة الأصغر أبو بند كرم هذا سيكي هنا ما زيادة تعليم قراءة القرآن ترى لكارن تهنا قراءة القرآن إلا الآية سي آية وناوها على وجه التأويل أقصد لمن سيد إن متن ينا لجنابة kare karatun Qur'ani yace wa tamrahu li janabati mawani ala hadathin asghari janaba tana hana abin da karama da take ana ma ziyadatu tahrimi tare da karin hali na qira'atul Qur'ani illa al-ayata wa nahwaha sai aya kamar ayatul kursi walawa da maka alawaje ta auri kamar farki da nasu warruka kamar toba a ruka walarsa da lari kamar misali za ka kawo ma mutum hujja ka jayo aya wadda hulun masjidi jaraba ta hana shiga masallaci wal mukusafi ko kuma kana da jaraba ka zo ka shiga masallaci ka zama in a masallaci kake kwana jaraba ta same ka yi kawuka kamar masallaci ka je ka yi wanka ka dawo kenan wanda yake da jaraba aka ce ta hana shi waɗannan abubuwa karatun ƙur'ani aka ce jaraba ta hana shiga masallaci jaraba ta hana shiga masallaci ga mai jaraba kuma mai yaya da malamai sun yi maganganu guda uku magana ta farko aka ce haramun ne wannan magana imam malik imam abu hanifa safiyan duka akan wannan suke kai aka ce menene dalilin ku suka ce hadisin aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ulil masjidi hadhal wala junubin ba na halatta masallaci shiga masallaci ga mai hada ko ga mai janaba sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi dalilin ku daga fuskaci hadisi un musulma nan sarata innal masjid la la yadu li janabin wa li junubin wa la haid masallaci bi halatta ga mai janaba ga mai hada shi ma dai hadisi ne wanda yake bai tabbata masu kauli na biyu suka ce ya halatta ga mai hada ga mai janaba in sun yi arwallar su shiga masallaci wanda suka hudu wannan maganar imam ahmad ibn hanbali saboda hadisin da dawo ya rawaito ya ce ra'ayatul jana min ashabi rasulullah sallallahu na ga mazaje daga sabon manzo sai yajri suna fil masjid suna zama a masallaci a hujurun suna da janaba idan ta wata wudu as-salah in sun yi arwalla arwalla ta sallah amma asalin bai tabbata ba aure na uku suka ce ya halatta ko ta wani hali me dalilin ku suka ce hadisin Aisha tace qala li rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min nawli min khumra min qawmin darduma min almasjid daga masallaci fa qultu yana ce inni ha'idun ya rasulullah ai al'ada nake fa qala yace ina ha'idun ila sabbi yadiki ai haida kin ba annaki ba zaki fa nawaltu ha'iya sai na mai kamshi da kuma hadisin Abu Hurairah nan sara innal mu'mina la yanjus mu'mini bai zaman tawa najasa saboda haka wannan kauli din shine kauli wanda yake raji saboda karfin shi shine kauli raji kenan inda akwai wani uzuri kamar kaga Aisha na sarsa ce da kumin tarduma kamar misali a ce mace tana al'ada fasalin su a masallaci yake mace tana al'ada an zo wa'azi masallaci to inda kai wani uzuri da zai ziyarta shiga tana tana da al'ada amma ita take share masallaci ba mai share asirina kaga wani uzuri amma tana al'ada kawai haka ta shiga masallaci wannan baya halitta ya zama to tayi wannan saboda karewa hurumi na shi masallaci ne shi yasa malam ibn hazm ya ce jaza la hayat wal fasaha an yata an yatazawaja wa an wa an yadkhula al masjid wa kaza al junub yace ya halatta lil hayat wal fasaha mai hada da mai bi idza ya kulla mata aure sannan kuma ya halatta ta shiga masallaci kaga saboda hani bai tuba misali ba za a ce ba mace tana bibi ba za a kulla mata aure ba ka gani yanzu misali mace ce tana da cikin mijin teku kaga ayan ta aihu ba ta huta daga ta kaba ba to za iya kulla mata arni ko da ba ta yi da bane bin iko yace kuma kaga kana halin sufa bi zuwa fil masjid bi ma dar rasula halin sufa a masallaci suke kwana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana nan irin su abdullahi ibn umar duk cikin masallaci suke kwana kaga ai bai hanawa mawulki zai iya kawo musu kamar wata baiwa da lokacin a wajen masu gidanta tana tare da wata su sai ɗiyar tasu da wata tsakiya a wuyanta sai tsakiyar ta wata sai shirwa zo daga can sai ya ɗauke tsakiyar suka nema suka rasa ya aka ce ita ta sace suka sa sai da ta cire duk tufafinta suka mata wulaƙanci kawai ana wannan sai Allah ya sa kawai sai ga shirwa nan sai dawo sai ya sako abin ka ce to ka abin ku da ku gani dama na ce muku ba ni da ɗauka kuka yi mun wulaƙanci a lokacin sai ta je gurin manzon sa sai ta karɓi addinin musulunci sau da haka sai aka mata wani ɗan ɗaki a masallaci sai zama a nan take kwana to kaga bai hanawa al'ada za ta iya kama ka da wannan ne za ka ga wanda musulmawa sai su ce za a ringa mata su ringa shiga masallaci ko a yi fasalin mata a masallaci ko a yi kaza kaza kaza kana samun irin wannan kaga don rashin sani ne wasu kuma karamin sani ne an ce karamin sani hukumi ne karamin sani hukumi ne ba komai bane in baka san shi bai kenan sai ka tambaya Allah ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun in baka sani ba ka tambaya ka gani in ka ne ha baka sani sai ka tambaya amma ka ce kaza babu kaza ko kuma ka rinka cewa kaza ba daidai bane ko ana aikata abin da ba daidai ko ana aikata haramun wannan kaga ba daidai bane sai fara'idul ghusl wa sunani wa mustahabbati farallon wanka da sunnonin shi da mustahabbai wal ghusl min al janaba mustamil ala fara'id wa sunan wa fada'ila wankan janaba ya kumshi faralloli wankan janaba ya kumshi sunnoni wankan janaba ya kumshi mustahabbai ya ka ce farilla shi ne ma amara bi ishari ala wajhi al asl wal ilzam abinda mai shar'anta yayi umarni a fuska ta tilas wa yatabu fa'iluhu imtisalan wanda ya aikata farilla dan neman lada ana bashi lada dan Allah wa ya aqabu tariku wanda jabari da ya kuma ana mushi hukuba ita ce ce ma farilla sunna da mustahabbi su kuma ma amara bi ishar ula ala waje atibul ilzam abinda Allah ko annabi umarni amma ba tilas ba wa za mu fa'ilu kun tsala wanda ya aikata sunna ko farilla ana ko mustahabbi ana ba shi lada amma wala yaqabu tarikum wanda ya bari ko ba a mushi hukuma fa ma faraidu fa khamsatu farallolin wanka biyar ne anniyatu niyya farilla ce a komi Allah subhanahu wa ta'ala ce ma amiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ba umarce su ba ce su bauta ma Allah tare da ikhlas manzara sa sai ce innamal a'malu binniyat kowanne aiki ana lura da niyoyin shi saboda haka ka'ida ce ita niyya farilla ce a komi ma shine Sheikh Nasir Sa'adi a manzuma ta qawaid fiqhiyya yace an-niyyatu shartun li sa'ir al-amal biha as-salah wal fasad lil amal niyya farilla ce a kowanne aiki kuma ta hanyar niyya ce aiki yake gyaruwa ko kuma aiki ya baci ya yi niyya mai kyau a samu lada ya ga niyya mara kyau ba lada an yi da niyyar ibada a samu wanka ya yi ba niyyar ibada wanka bai ba misali mutum ne jaraba ta kama shi aka tunkuɗa shi cikin tabbasu ko kuma mutum ne jaraba ta kama shi ya shiga korama sai ya faɗi gaba ɗin ruwa ya haɗe ko ile shi ko mutum ne jaraba ta kama shi kuna wasa ka kunna famfo kai ta ambala mai ruwa ko ina shi ruwa ya samu ba zai ce yawwa ko kuma jaraba ta kama shi wato sai yana gyara wasu kayan shi gaba ɗaya sai ruwa ya jika shi ko ina shi da ya cire kayan shi ɗan ko ina ma ruwan sannan shi ke nan ma shi ke nan na makara a sau da harbe gwani ya dace amma inda ya yi niyya ɗin sai kuma ya shiga ruwan da niyyar shi to kaga yanzu shi ke ya yi niyyar kuma sai duka gaba ɗaya ya jiku to kaga wannan kuma kenan ya yi abu na farko niyya wace niyya niyya ta rafa da hadatin akabari daukewa babba hadisi kar ya zama za ka yi wanka zama niyyar ka niyyar alwala kaga ai niyyar alwala ba ta maka a matsayin ne niyyar wanka ba amma wani niyya tunda muka karanta akadari muka karanta ashimawi muka zo kan iziya ba inda muka ga an ce anniyatu wa hiya nawaitu kaza ba mu ji ba nawaitu to babu nawaitu kenan baka ga ma Allah ne zaka ga ma abin da zaka yi kul atu'allimuna ma bi dinikum Allah ne za ku ba labarin addininku ka ce mushi na waita salatu Allah bai san me za ka yi ba ka gani saboda haka kenan niyya mahallu alqalb malamai suka ce anniyatu mahalluha alqalb mahallinta zuciya ne lafazin niyya bid'a ne shekul islam ne yace kenan walla wa tarfudu bi bid'atu furtawa ka ce na waita kaza bid'a ne saboda manzo Allah sallallahu bai koyi hakan ba sahabbai ba su koyi hakan ba kai kuma yanzu ka kawo kamar ka ce ga wani abin da aka mance shi kuma addini duka komai ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ne to rabu al-hadath al-akbar wa tamimu zahir al-jasad bil ma'i da kuma gamewa mabayyanin jiki da ruwa babu zancan ka ce sai ka zuba ruwa a cikin ka ko ka sha ruwan ya shiga cikin ka a zahirin jasadi aka ce kaga kunne zahirin jasadi ne baki zahirin jasadi ne hanci zahirin jasadi ne to waɗannan su ma duka kenan za su shiga ciki wa tamimu zahirin jasadi bil ma'i gamewa mabayyanin ciki gaba ɗaya da ruwa waddal da kuma cuccuɗawa kar ya zama kawai zuba za ka yi ruwan ya biji cikin fefe ko duk wani abin da zai hana shigar ruwa dole ka kawar da shi kar ya zama an kawo wani marhin farce an sa ko kuma an yi mako ko an yi kaza kaga sai zama to ruwa ba zai sadu zuwa ga ba ko tsale da kasa kenan duk wani man da zaka sha wa wanda kawai ruwan zai bigi man ya zube to wannan kaga bai ba ko kuma cikin ka yana da kausi ka zuba ruwan kawai ya buga shi ke ne ta yi ba tare da ya ratsa ba wani shi yasa aka ce ni waddar dole ka cicciɗa ka gugur da cikinka ruwa ya ratsa cikin wata qalilul shi'ari da tsatsefewa gashi saboda so ake kokowar kan naka cikin kan naka ruwan ya ratsa ba wai ruwan kawai ya taba fata wani muwalatu kuma so ake zaman domi ka kyautata ka jeranta wannan kenan tamimul jasad bil ma shine hakikan ruwa shine kuza ruwa a jiki tare da sadar da ruwan zuwa ga gashi da fata wannan shine abin da ya tabbata siffar wankan manzo Allah sallallahu kamar yadda ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta ce thumma yafitu ala jasadihi kullihi sai kuza ruwa a duk jikin shi gabaki daya Abdul ibn Hajar yace hada ta'kidin yadullu ala annahu amma jami'a jasadihi bil ghusl wannan ta'kidin ya nuna ya ga mai duk jikin shi da ruwa haka Jubair ibn Mut'im yace manzo Allah sallallahu alaihi amma ana fa'udu mul'a kafai salatan ina ɗibowa cike da tafina guda biyu ruwa fa su ku ala rasi sai in zuba ma kaina kuma a fildu ba da zarka na sa irin jasari sai in kuza ma rabo jikina duk in cicciɗa haka na hadisin maimuna bin tilhar ta ce mazara sassan ya yi arwala wa du'al jaraba ba faraga a rayu ne ba musa bi ma mara sai to haka na ake so za ka yi wankan jaraba ka febo ruwa ka wanke hannunka su uku don ka aje hannun naka da yaji ko wani abin da zai cutar da kai sai ka wanke hannunka su uku kuma da sabulu ka sa ka wanke su uku kafin ka tsoma hannun cikin ruwa sai kuma ka yi tsarkin da zai zama to ka wanke duk wurin da kenan wannan abin na zama to ya taba sai kuma mutum ya yi tsarki da kyau ya wanke gaban shi tun da yanzu ya wanke ya taba wannan kasan fafin to ya sa sabulu ko kasa ya gurza hannun shi ya gurza ya gurza ya wanke kyau in ya so kuma sai alwala in yi alwala ko ka wanke gabanka sau ɗaya ko ka wanke sau biyu ko ka wanke sau uku uku ko dai wace irin alwala kai ta yi manzala sarasar sai kuma ya jinkirta wankewa kawawa sai ka jinkirtar da wanke kawa tunda ba da za a yi wanka ba tare da an wanke kawa ba sai kuma ka cika hannunka biyu da ruwa mace ne ko namiji sai ka cika hannunka biyu da ruwa sai ka kuza saman kanka ruwan nan so ake ratsa kokuwar kanka kenan ma kana da suma da yawa to zama to ka yi kokarin ruwan ya ratsa kar ya zama to kawai mujarradin gashin zai zama to ya ka sai ka wanke su uku daga nan kuma sai ka dinga kuza ruwa daga sama zuwa ƙasa tare da cicciɗawa da gugur zadawa da wawancewa duka daga sama har ƙasa gaba ɗaya mutum ya wanke ba so mutum ke ya taba gaban shi a lokacin da yake yake yin wannan wanka ɗin saboda wancan magana ta baya da ta gabata na cewa in mutum ya taba gaban shi kenan a shi ta warware in kai wannan wanka in ka wazo ba yi ka sake alwala ba wannan shi ake ce ma kenan wankan jaraba in wanka ya zane mace ana sai ya zamanto ta yi amfani da turare na almiski fari ta hanyar sawa abulga ta bibi guraren jini in in ya so kuma sai ta yi wanka in babu bambanci tsakanin mace da namiji alaikum salam Eh. yayi yayi tunda kaga wancan Annabi sallallahu alaihi wasallam yau marci wancan cewa kamar wankan ga irsalna bi mai wasidir wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma je wanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma je wanka bi mai wasidir sai kuma cuccudawa shine duk jikinka ka bibiya tare da kenan zuba ruwa kana gugurzawa sai kuma tsatsefewa gashin kai shi ma haka in mace ce tana da kitso in za ta yi wanka haida ta kunce kitsanta in kuma wankan jaraba ne ba sai ta kunce kitsanta ba sai kuma muwala ta kare zaman to kana wanka kuma hallau kana wani zance da ban wani gurin ya bushe gaba shi ta kare ko? ya ce saboda haka kenan amma sunanu sunonin abin da yake wanka wa amma sunanu amma sunanin shi fa arba'atu guda wuri ne farillolin guda nawa ka ce biyar kenan farilla ta kenan zarta sunna din da ɗaya go alfarko bai kasare da dai ne kamar idkhali ma fil inas farawa da wanke hannu a kafin a shigar su makai kamar da manzo Allah sallallahu ne wa masahu simakil udhunayn da kuma shawar kogobin kunnuwa ya zama to ka jika hannunka hannun da ka shaye ka zoron kinjo ruwan ka sa cikin kan sai ka shaye kenan wannan ko cikin kunne da kuma bayan kunne wani ma kuma zazu kurkurar baki wani sai sha waɗannan su ma duka zahirin jasadi sai ka kurkura sai kuma ka sha ruwa in ba azumi ba kake ba da filistin sha su ne sun nuna wanka guda hudu wa ma fa zahiru musabban fa sab'atun su bakwai at-tasmiyatu ambatan suna Allah ma'ana yin bismillah wal balu wannan ko yin bismillah ya kama kamar in a ce a sarari ne haka yawanci ban dakunan su su kenan zai zama to hili ne zai iya kama a hili ne zaka yi wanka kaga ba gurin da jasa bane ba amma in ya zama to a ban daki ne kamar ban dakuna wannan kenan ba ambatan sunan Allah ban daki wal balu bi ghasari ma ala badani sai ka ware wankewa abin da yake a cikinka min al'aza na daga kazanta sun marwudu kamila sai mutum ya arwala ciki a maratan maratan ya wanke su ɗaiɗai ko su bibi ma ko su wani webe yi rafa aljanaba ya yi ya ɗaukewa janaba an tilka al'aza daga wannan gaɓaɓon wai da zai wanke na arwalan mu sun mai fata tulmari sai kuza ruwa a lara asiri a kan shi talatan su uku sun mai fata tulmari sai kuza ruwa a lashin ihil aimani a tsagen cikin dama ƙabilan aisar kafin hagu walbar bil a'ali ya fara da saman cikin shi ƙabilan asafiri kafin ƙasa wata ƙalilul ma'i ana sai ƙanƙanta ruwa ma'in kamil gasili tare da kyautata wankewa amma wannan gasili amma ihkami tare da ihkami kenan kyautatawa bi kasar hamzati amma ihkamin ba a hakamu ba da kasar hamzati ai itqalihi shine kyautata wankewa ne wannan kaga kankanta ruwa a cikin ibada ana buƙatar wannan irin yadda za ka wani zai arwalla sai ka ga ya ci ɗan besa akwai kwayar wanda za ka sai su kunna famfo su wannan masu kunna famfo inda za ka tara ruwa za ka ga ya ci ɗan 25 saboda mintunan da arwallar za ka ɗauka inda za ka kara ɗan litar 25 to ina ga sai ma cika ya wara zuba shi bai da ba alwallar tashi to balantana wanka kuma sha na ka bude shi wannan haddisa wala haraji ya ka ce ma ma ka tauro guda ba karda in dai ruwa yana zuwa da kyau kaga yanzu da aje ayi ayi ayi ayi wannan ko wanda kuma wannan kuskure kuma sannan almubazzaranci kaga amsani ma yana jayewa Allah subhanahu wataala ya kwace ni'imar da ya ma mutane wannan yana daga kuskure na ibada da zaka mafi ya in mutum zai ibada kan jahilci to dole ya zamanto an samu ire-iren wannan abin shi yasa duk abin na ibada mutum kokari ya yi shi amsa doro wanda yake na ilimi to kaga ya kuka tarbiya fasulun yanzu na mun ida abin da ya shahi wanka kenan sai gaba wacce take ta gaba ita ce kenan gaba ta taimama ita ce gaba ta taimama mana yace faslun at-tayammum tahara turabiyya ita taimama ita ma tsarki ce turabiyya amma tsarkin ƙasa kaga ko dai wancan mu huce da mu arwalla tsarki wanda yake na ruwa lissija tsarki wanda yake na ruwa wanka tsarki wanda yake na ruwa to sai kuma taimama wanda kuma taimama duk ta tsaya matsayin waɗancan ababe ɗin at-tayammum ita taimama tahara turabiyya tsarki ce ta ƙasa ta shtamilu ta tattaras ala masihir waje amsa shawar fuska waladeni da kuma shafar hannaye wa sababu musabbabin da yake sawa a yi taimama faɗudu da mata haƙiƙatan a nemi ruwa a haƙiƙani a rasa amma wa fi hukumi ko kuma abin da shi da ruwan dubba hukuncin ɗaya kaga a nemi ruwa a rasa ko kuma abin da yake hukuncin rasa ruwa ina abin da yake hukuncin rasa ruwa ga ruwan can amma wani abu ya sha makace tsakaninka da ruwa in ka ce sai ka je ka ɗauko ruwan akwai wasu yanki da nafi za su tsaye da kai in ka ce in ka ɗauko ruwan da kwai su da za su kashe ka ga ruwan nan gurin amma kai a wajenka da shi da babu duk daya saboda in kai amfani da shi kana da rashin lafiyar da za ka cutu to kaga kai da ruwan da babu mi a wajenka da daya shi yasa sai ce sababu faqadul ma'i da rasa ruwa hakikatan kawai lalle lalle babu ruwa muna tahiya a mota lokacin sallah ai mun tsaya babu ruwa wajen mu cha za a yi jama'a a huce har a samu ruwa a guri kaza a kenan kawai nizami sai mawasa ne amma huwa fi hukumi ko abin da yake hukuncin rasa ruwa ina misali misir an ya kona ma'ahu min al-ma'i a ce ga ruwan amma ma la yakfi ruwan da ba zai ishe ka ba amma ne khafu bi istimali ruwan da akwai shi amma ba zai ishe ka ba in kai arwalla da shi ko kai wanka ba ruwan da zaka sha ruwa ne gashi nan in kai arwalla da shi ko kai wanda akwai karanka karan na in bai zai mutu shirwa za ta iya kashe shi ga ruwa amma akwai ta dabba ka zaka ba ta wannan ruwa din to yi ka kaddamar da maslaha ta rakinca akan maslaha ta ne yin ibada ɗin da ruwa kenan an ya kura ma wa min alma ma la yakfi ruwan da ba zai isa ba amma urko ga ruwa na amma ya kafu istimali yin amfani da shi kana jin tsoron fawata nafsi mutum zai iya mutuwa misali mutum yana da imasin ya yi amfani da ruwa zai ci an fawata manfa'atin ko kuma in kai amfani da shi da ruwan to za a samu kubcewar wani abin amfaninka kamar wani karanka zai mutu ko ta dabbaka an ziyarati maradin ko kuma in kai amfani da ruwan za ka samu ƙaruwar rashin lafiya au ta kurgurin ko kuma in kai amfani da ruwan kurjinka zai jima bai warke ba ko kuma za ka koma ruwa au rudusu maradin ko kuma ma kai in kai amfani da ruwan za a samu faruwar rashin lafiya shar'anta taimama wanda ya zo a Qur'ani da Sunna Allah subhanahu wataala ya ce in kuntum marada aw ala safari in ba ku da lafiya ko kuna kan bulaguro aw ja'a minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya bayan gari aw la wasu min nisa ko ko kusanci iyalan ku faramta juma'a kuka nemi ruwa ku san fafa sai mu musu idan tsayiba ku nufaci guri wanda yake tsarkakeke ya tabbata a sunna manzo Allah sai ya ce waju ila al-ardu kulluha masjidan kulluha li wa likum masjidan wa tuhuran ƙasa an sanya ta ni da al'umma za ta zame mana masallaci kuma mai tsarkakewa bayan na ma'adar gazar rajulun min ummatin sala duk inda mutum cikin al'umma ta sallah ta same shi bayan da masjid da huwa tuhuru a gurin da kai masallacin ka da kai ruwan tsarkin ka haka hadisi na Imran ibn Hussein yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai ga wani mutum azilani mutumin ya kebe bai yi sallah ba ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushi bai sallah tare yace ya fara da mamana aka an salliya ma'alƙomi wani mai sami baka yi sallah da mutane ba sai ce ya rasulullah sabatani janaba wa dama janaba ce ta samu ba ruwa faqala yace alayka bis sa'id fa innahu yakfika ina umarta ka da neman bigire na ban kasa ya ishe ka na'am in kamar tauraro yana cikin gurin da sami kuma bai da kayan da zai canza eh haka nan ma zai zai yi wannan kenan kawai sai amfani da yin wanka din in ya so ba sai ya wanke mutum da babu wanke sai ya samu ruwa kuma sai ya ya fi a nan gurin kenan kaga ko kuma halin da ruwan ya wahalta to kaga duk abin da ya wahala yin amfani da shi rashin lahiya ko jinkirin warakar rashin lahiya ko kaza shi kuma la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha kaga sallah ce aida menene wajibin kai a sai salli qa'iman isalla sai fa lam tasati fa qa'ilan fa lam tasati fadar jambi to kaga haka shi ma an umarce ka asali yin amfani da ruwa baka da ikon yin amfani da ruwa ma yuri Allah subhanahu wa ta'ala ce ma yuri lillahi ya ta'ala alaikum min haraj la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tu zo da haka sai kai amfani da wannan kenan ma yace waɗannan uzurrukan su ne suke sa wai ba tayammum ya halitta musulmi ya yi taimama min alhadathil asghari daga hadasi karmi kana da arwalla sai kai bauli ko bayan gari ka nemi ruwa babu ko kai amfani da ruwa zaka cutu sai kai taimama wal akbari janaba ta samu mutum mace al'ada ta dauke mata a jinin biki ya dauke to nan gurin sai ta yi amfani da taimama taimama su ba bambanci tsakanin sifar taimama arwalla da dami da tawanka duk ɗaya ne janaba ta same ka ko arwalla ka tawarware idan wuji da sababu in dai an samu sababin da zai sa kai arwalla wani sababi kenan sababin yin arwalla waɗancan wanda aka wadi a baya lil maridi yana ga mara lahiya wal musafiri da dan bulaguro ne kulle salatan a kowace sallah ya taimaka mutum ne bai da lahiya in yi amfani da ruwa zai cutu to duk sallah ta zo sai ya taimaka dan bulaguro ne an tsaya a gurin da aka tsaya babu ruwa ba ta ba za ka yi bari domin kaza a in dai an nemi ruwa babu ko kuma kawai an san dama ba a samu ruwa ba to kawai ai taimama ai sallah wal sahih hadiri ya halitta yin taimama da sahih hadiri ga mazaunin gida li sahih ga mai lahiya al hadiri wanda kuma yake mazaunin gida ba dan bulaguro ba yana iya yin taimama ma da yace a wani hali li salatil janazati dan ya sallar gawa idza ta'ayyanat amma sallar gawa ta zama tilas a kan shi ya za ta zama tilas a kan shi mutum ne ya ce in na mutuwa na zai mana sallah kaga ai shi ayyana ya ma wasiya yanzu yayi wannan kowa yana da arwala amma shi liman da yazo ce ba mu bane da arwala ko kuma a ce a halin bulaguro ne dama yayi wasiya shi zai mushi aka zo kowa yana da arwala shi kuma bai da arwala kuma ba ruwa to amma shi aka ayyana to kawai sai ya taimama shi ke ne kaga mazaunin gida ne don ka sama da ne kiyayewa waccan ne wasiyar kiyayewa waccan wasiyar wanda yau kuma mi kaga ake wasa da ita a yau mutum musamman matasa mutum zai le a gabas da yamma gusum da arewa sai ga cewa lalle dangin shi da uwan shi al'ada ta musu rinjaye akan kaddamar da sunna suna gabatar da al'ada akan gabatar da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallon abin da aka saba uwaye da kakanni sun yi ganin su ji tsoron zuciyar wannan maimakon su gabatar da sunnar manzo Allah sallallahu sai ce to in na mutu malam wane mun sallah in na mutu malam wane mun sallah kawai da ya mutu ya uwan shi sai ce ina ai ga limaman gwa ko ga baban ko ga mai ma dangin mu sallah da tun an mutu ko ga malam ko ga kaza din shi to waɗannan masu shiga gaba wannan da malamin da shi ya shiga gaba ya san da akwai wasiya da kuma shi ɗan uwan da aka ma wasiya ya ƙi bari duk waɗannan zunubin yana kansu duk waɗannan zunubin yana kansu Allah subhanahu wataala ya ce fa man baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna wanda ya canza wasiya bayan ya san mutum yayi wasiya ya ce in na mutu wane da wane samun wanka wane da wane mun sallah sai shi kuma ya canza ki hobi ko kuma kai an gaya ma ka sani kai ce kai da Allah ku da shi addinin nan nasa na zamani kawai ya nasa zai nan kan ka shiga gaba kai to he ranar kiyama ya sha ko ka gaban Allah ce me yasa na faɗi ba ai ba bin a lokacin kuma sai zulubin yana kan wanda ya canza kuma abin mamakin ma abin da zai baka mamaki kai dai ka san mutumin nan yana raye ba masallacin ka bai ke sallah kuma kai ma in ka zo ka ga shi ne limami baka bin shi sallah yanzu nan ba masallaci bane gare mu mutane kowa ne yake bi sallah wani zai taso daga nesa saboda shi me yake ga shi wannan limamin da yake wannan masallacin zai sallah asuba in yayi ta a minti goma sauran limamai su kuma minti biyar suke sai ga cewa to wannan limami zai yi da yawa a tasbihi zai jima wancan minti biyar yake wannan kuma minti goma yake wannan kusa da gidan sheke wannan kuma ya ta sai gabar ya zo kai kuma ai kaga gashi nan gurin sai ka ki shi sallah me yasa baka mishi sallah me yasa kai baka mishi sallah ka san da kowa da a ce ai su ahlu sunna musu bi sallah kai me yasa baka bi na sallah ni sai ga ma dalilin da yasa banda bin ka sallah ko dai baka iya sallah ba ko kuma dan bugon kasa ne ba da bokari na riga na san kai malam bokari to na riga na san kai malam bokari zai kai sallar kama kanta sai ma an bincika ta sallar kama ku fa ana faman ma kai ta kama ka zo tana musu ka gani to kai da kanka taka akwai kokon dan ma ta amsu ko ba ta amsu ba zan je bika kenan matkar na san kai dan bugun kasa ne wanda kuma kowa ya san akwai waɗanda su da sunan malamai amma kuma me bokaye suna bugun kasa za a yi kaza waye an yi kaza wannan arman da kai sa'a za a samu kaza sai su yi bugun kasa wasu kuma malamai ne suna da ruhanai wasu goma da sunan malamai ne amma ‘yan gobe da nisa ne sun yi firaku sun raba wancan mijin da matattu sun raba wancan da wancan sun hauka ta wancan sun tsiya ta wancan sun ma wancan kaza don zo nan ne bambanci shi da boka sai in zo kawai in bi ka sallah kai da sallah kama kanta ana kokonton ma ko ta amsu ko ba ta amsu ba ko kuma kawai mai koton kurciya ne da ce Allahu akbar ko assalamu alaikum zaka Allahu akbar Allah tsaya ya rabbana Allahu akbar kana fafafafu nan da nan kawai yayi ya gama ba tare da nutsuwa ba sai yanzu bi ka sallah irin sallah wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi irin sallah annabi sallallahu alaihi ce ko ma kai sallah wannan ba sai ba manzo Allah sai ce inda wannan ya mutu law ma ta ala hadha la dakhalna yace inda kai irin wannan sallah ya mutu da ya shiga wuta to kuma sallar da kawai kayi rukuku da gaci sami Allah kan in yi wannan kuma goshin ka yaji an yi an gama sallah kawai cikin minti biyu minti uku kuma sai zo bi ka sallah babu nutsuwa me matsayin wa tsumani na nutsuwa ba farilla bace ba to sallar da aka yi ta ba nutsuwa kaga sallar ba ta tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wucin ba ta yi ba to mafi yawa ragowar limamai wasu zaka ga ba su bugon kasa ba su boganci ba su tsin malamai ne suna koyar da yara qur'ani suna abin da yinsu suna takararsu suna amma kuma me sallar su kuma su kuma da gauga suke yi kai a ce ma sallar ta kaddadiya kake kaza ina iya in na ji karatun ka wancan ya yi ka karatu mai daɗi sai in je can gurin yin sallah to kaga ina da dalilin da yasa ni ban da bin ka sallah to kai kuma da zaka ibi wani za akwai wadanda su kuma abin da yasa ba su iya bin ahlus sunna sallah su kuma mafi yawa zaka ga suna da raunin imani wa inna ala kabiratu illa ala fashi shi yanzu kawai yan mintunan nan da ake dorawa kawai gani yake da asara shi bai gani yake mu yanzu ne ma muke inda ba wallahi mun ki mu zo sallan nan kawai ai ta gongoza karatu raka'a ɗaya ai ta raka'a ɗaya ma har sai rana ta kusa hutawa sai da na Umar ba ta bajin sallah ba mu so ma muke zama to ko ai ta barka tilawa ko ai ta yi saboda Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda ai ta barka karatu Qur'ani ko ai ta yi kawai ka ji garai ka ji ƙarfin jikinka kawai ka washi duk wani barci ma ya wuce maka kawai daga nan ka ida sai ka tafi shirgin ka kawai kai azkarkin ka baka da lama min to amma wani shi gani yake kawai gwanda ya je inda za a yi fafafon kawai da gaugawa shi ke na a yi a gama a yabon to shi yasa za ka ga wasu ba su iya su yi sallah a masallatai waɗanda suke na halisu to almahimmu kai da ka baka bin wannan matashin baka bin shi sallah kai ma baka bin shi sallah kuma yanzu ya mutu an ce ma ga wanda ya wasiya sai ka zo ka ce he ka bi mai sallah kuma dan Allah ina ka taba ganin wani ya mutu ba wai wanda muke tare da shi bane mun ce he mun mai sallah ka taba ga inda aka ce ga wani ya mutu ko dan tijaniya ko kuma wani wanda ake ga cewa yana ga al'ada ita kamata a kaddamar akan sunna sai muka zo muka ce kawai mu za mu mai sallah sai in jama'a suka ce mu mushi amma mu kuma mu ce he mun mai sallah inda ka ga muke mun yi a wannan mutumin tare da shi muke ko limamin mu ne ko ladanan mu ne ko mamun mu ne misali tare muke 100 bisa 100 mun san kai ma ka san tare muke da shi kuma yayi wasiya ai kaga amana ce mu zo mu tsaya muke in har ba mu nemi ba mu mishi to zai ya zama ko mun haɗince shi amma in aka zo muka ce to ga wasiyar da ya kuka ce a'a dan mu ne dan uwan mu ne mutumin mu ne ai ba naku bane ya tabbasa ka ne ku bangaren yan wata kun yi wannan da shi shi kenan sai mu bari shi kenan ku mushi ba kawai bane limamin ku ya mushi duk ɗaya ne mu wa ai zamu bi sallakin ba sallar limamin ba za a kalla dan limamin ya zo ya shiga sallakin mun san cewa limamin boka ne to ai mamun din sun yi sallakin shi kenan tunda akwai wanda kaga da yawa suna shiga su yi sallah ko mun san bokaye ne su ma sun san su bokaye ne shi boka ho ba wai kakace ka san mutane ba san waye boka ba shi in aka ce ma boka ba ana zancen ko wani ɗancin gare ko kaza a duk wanda yake a ran shi ma boka ne wanda zai dinga da awar ilimin gaibi ya dinga faɗin gaibi a zuwa ce malam wai bulaguran nan da zan yi abinci kamun da sa'a ko babu wannan sunan shi boka wanda za a zo wai malam arman na an yi shi ko ba a yi ba ya ce abin nan bai yi malam wai abin nan yaya kuke gani an samu abin nan ko ba a samu ba ya ce a bari a bincika a gani bari a buga bari a gami ƙasa ta ce ya bari a binciki ƙasa a jini ta ce to duk wanda zai yi wannan bugun ƙasar ya faɗi ɗin ko taurari ya faɗi to ya faɗi wani abu na gai ba sunan shi boka ba an ce ba sai abin nan ko kuma wanda zai yi wani kulumboto ya ba ka magani ya ce ka je ka sa don a haɗa kiyayya wa yata'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ya ce aje aka yi firaku wannan boka ne ko kuma wanda zai ba da abu ya ce aje aka sa mutum zai haukaci shi ma boka ne ko kuma wanda zai ba da ya kurciya ya rubuta layaye abin da boka ne kaga kenan ba a kallon cewa a yana karanta qur'ani ko ba qur'ani yake karanta a to yin wanda ake kallo shi dan ba malami bane shi dan ma ba shi koya masa rina ko rina ayatul kursi ba kaga ai wannan ba shi fito yawa in kana ga ai yana karatun Qur'ani to shi dan ma ne mutum yana karatun Qur'ani yanzu kuma shedan da yake karatu sai a ce shikenan ba shi ba kawuri wani shi ba kaza bane ba to wannan yana daga kuskuren da yawa suke abin mamaki ma za ka zo saboda son neman suna garin wanda ya zai tagawa da wulakanci lokacin da Amos Kwano kaga yayi wasiya ga wanda zai misali amma na malami kawai zai neman suna da san girma ya shiga gaba sai da sahabi da suka tunkure shi tunkure shi kaga ta kiyar ana ta abin da ko suka tunkure shi baka zai canje aka aka yi sallah amma kawai shi ya shiga kuma saboda kawai ai kai kuma sai koma samu iyalin yace baban kuma ni na mushi sallah ai addu'o'in ma da nayi ba ma na abin nan ba addu'o'in ma da nayi eh eh kuma wanda ya sallah ma kaza ya aushe sakamakon shi nan daga ba kuma ya cuce shi ne ba kawai kuma sallar nan kaga da bambanci mu in muka yi sallah ba a biyu su kuma sai an biya su mun fara muke baya ce sallar nan ba yanda za ka yi sallah a biya su kuma sai an biya su kaga bambancin tsakanin mu in muka yi sallah ka dangare mu ba da kuɗi kai za ka zai sallar da muka yi ka ɗauki kuɗi ka ba mu ka gani ba ya maka faɗa ba yaushe za ka zuka to su kuma sallar su wanda ya sallah ya yi abin nan kuma shi za a gama kuɗi ya yi haba ba ha ƙarami tsawance za a rarraba can gurin ya yi ya wannan a shimka ne cikin gare shi a a yi wada akwai yadda aka karya ma akwai yadda aka zo shi ko muna raba ana ina hallaka ka ina hallaka ka don gudu da Allah ka yi haƙuri ai haƙuri wannan a bari wannan abu da Allah ku bari ai sallan nan ba Allah na ajiya suna tawada muna ba da haƙuri ai haƙuri da Allah ajiye abin ne ba Allah na to kai yanzu inda mutum ya a ce da ya tashi na jin ya shake sai wa da kima musu kulle kai na ina tunanin abin da zan tunkara ku zo kuna wada kan kuɗi inda mutum yana dawowa na ina jin da daga nan duk zai tsitsi ne sai ɗau kurki iya watsa su ya zai to kaga bambanci shi yasa duk da kaga mu da muke famar haƙƙinmu ne ake tauya amma mu mu taɓa mu shiga mu ce sai mun ma mutum ba to kaga irin masu wannan abin ya kamata su yi adalci in an samu mutuwar mutanen wanda ake tare to kawai su ya baya su bari in ma ka in ma mu kawure ne to shi ma kawure ne sai ku bari a ƙa'ida ne in ma dai mu kawure ne to aƙidan mu ɗaya da shi kuma kai ma kana aƙidan mu ɗaya da shi to sallar ka in mu kawure ne sallar da zaka mai ba za ta amfane shi ko tun da kana ga wa'ancan kasa mushi ce ake kasa mushi gunnan doki to ai ma bunnan shakki za a mushi sai to rutar da zarar ce su tsoro tsara ya kai yana raye ne za ka yi kokarin ka tare ka hana ka janyo shi amma tun da baka iya hana shi bai tafi tare da mu ya zama tare da mu yake har ya mutu tare da mu to ai har a ranar lahira tare da mu za a tare shi kaga ai ka bata lokacin ka nan gurin wannan duka yana daga kuskura to shine kaga buka zai suka ce kenan da jana'iza za ta ayyana in jana'izar ne ta zama to ta ayyana a kanka kale ka hauka sau da mahimmancin me mahimmancin wasiya sai aka ce ka kubuka da arwalla tun da kai ne wasiyi kai wannan abin sai ka ɗauki jigo mai ƙarfi in dai ka san ka musu ga yanda zai akwai rikici sai ka ɗau jigo mai ƙarfi akwai wani tsoho a birni kwanan da shi gidan sarki ya ce ya kai duka da komi ce gashi gashi gashi saboda ya san yana da biya masu kuɗi da manyan mutane ya san kuma mutanen za su zo su wasa makamunsu ya je gaya ma sarki ce to in na rasu ma sarki ga da ya rasu ga sarki ce kware ba ya ce ya yi wasiya akwai wannan malamin su can gurin malam umar ya ce ya yi wasiya can malamin su ya ce aje sai an nemo shi ce can za a ji akwai malamin su eh aka ji aka zo shi ke da ya yi sallahi ka gani ta wannan abu hake amma ba haka nan ba shi yake sa ana rikici daga a zo binne a yi ta rikici a zo sallah a yi ta rikici kawai kuna jira sai ka ji ana kira wani ku gyara mala yanzu yau kai malam kai kane kake da malam wa a gyara mala yanzu ka gani daga ya ku gyara mala yanzu ku gyara kai ku gyara mala yanzu ka gani to waye zai gyara ma kai kai ne ma wajen ka yake malam ka gani kai ne ma jakka yake ma in ba haka nan ba ai ai jaraba wa sallah ai jaraba sallah ga wa gani ba wahi iya wa ka gani wani farade ghairar juma'ati dan da akwai yadda Allah ya yi da sallar gawa ka dora mai ba ka ce ga mun mi kai bai sani ba Allah bai sani kawai Allah ba kawai Allah Allah ba kawai saboda shi bai karatun sallar gawa nan sai an je a shimawi shi kuma bakin shi qawaidi ko alal karatun shi bai tsallaka a shimawi ba sai ka je a shimawi zaka karatun sallar gawa to shi ko bakin shi alal
ya gudu ba
wale farar gairar juma haka za a yi tayi kaga wanda sun ce za su iya dagai allah ya jarabce su da mu ya jarabce mu yanzu da za su iya dagai ne a yi tayi haka za a yi tasha har a jira yara kuma a rarrabe a gayaya daga nan kaga sai a gane a ce ashe ku ne kuke kan gaskiya abin busai muke ta faɗa da daga gashe busai muke ta faɗa da ku a wani haka ne gaskiya kuwa ma sun yi ne ake yi amma gaskiya ya da abin da ba ga shi da addini ma fara tana fil kitabi min shay ko ne ga shi gurin a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya bayyane ya bayyana komi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to in nace kaza shari'a ce kace ba shari'a wace fa tana za ta fishe ni ba ku ila Allah shi ke ba na ce da kyau kace ba kyau na ce haka yake kace ba mu shi na ce kaza kace sabon addini ne na kawo to ai shikenan sai a zo a koma addinin littattafa a ga akwai abin ko babu in babu abin da ne na yarda sabon addini ne yazo da shi to inda ana nan da sai an gane wa yazo da sabon addini Eh, ba sabon addini bane aka zo da shi karatu ne aka wasa ne aka mance abu sai muka dauka abin uwaye da kakanni yanzu an samu wani malami babba da ya rayu a nan bakin karatun shi na Allah bakin iziya ko bakin ashiwamu kuma duk shi ne ta kokari ya karantar da al'umma ya ta kokari eh to kaga yanzu wannan abin da ya sani ya mu dauka kauti abin da ya saba mishi ko saba addini shi ko bakin kokarin shi ne ya samu koyon ko ne zai yi karatun shi bakin gurguru ya zo ta gina ko kuma yana da tsoron Allah bakin ilimin shi yanzu ya wani sama da nashi kuma sai ya zo ke wada abin da shi wancan din bakin iya karatun shi ne bai gaba wannan kaga shi wancan da ya mutu yana da uzuri shi ne abin da mutane su gane ba ce ba aka yi kagan ka ko baban ka hallakakke ne ko ka hallaka ba a'a shi yana da uzuri ga ko zama ka uzuri kaga abin da ba su gane shi yanzu ba ke ilimin da ya samu ke dan lokacin za a tuhume shi akan abin da bai sani ba kai kuma yanzu ya muka ce to gashi wannan ma ka yarda wannan abin gashi aka za to gashi shi ma wannan yanzu me ya kamata sai a sallama to he mutai ce a gaskiya mun koyi da kakanni sabon addini eh kuma shi wanda yake zance kakan nashi da Allah ke kiyawo shi kuma yanzu moto ke hawo in ka ce abubuwa da kakanni za ka yi to sai a ajiye injina ya goma ana hawan jeki kaga tun da shi uwaye da kakanni suka sa sai a dauko takalma irin na da na wahala mata su dinga sa zane ga hannu tun da iyaye da kakanni ai kaga wahala ce aka yi tasha hatsi kawai ake ci da dawa da abin to kaga sai a goma su kaɗai za a ci yanzu ya ce sai sauran abinci cika uwaye da kakanni ba su ba sai addini ne za a ce ne wanda uwaye da kakanni suka yi wannan duk kuskure ne uwaye da kakanni tafarki mai kyau da suke kai al'adu masu kyau da suke kai tsoron Allah da suke kai wannan sai a bi shi kuskure kuma wanda aka samu sun kuskure ko a halin sani ko rashin sani kuma wannan aka ajiye ba wulaƙanta su ba ba rena su ba kai in malami aka ga ya faɗi magana sai aka ga ga magana mu zuwa su sabanin tashi ai aka ajiye magana shi ba na shi ba in ku ka ce mana in aka ajiye maganar malami aka ɗauki ta wanzala duk wanda ba yi ba aiki da maganar shi an raina shi to zo ka farko aiki kenan yanzu muka ajiye hadisi muka ɗau magana malamin ka in dai har an ajiye magana mutum an raina shi to yanzu ya ga ta wanzala sai muka ajiye ta muka ɗau ta malamin ka kenan me kake nufi kagani Allah wallahu musta'an Allah subhanahu wataala gane da mu Allah fahimta da mu Allah dora maka abin da ke daidai Allah gane da mu kusakuran mu ba mu yi gane ragowar ƴan uwan mu musulmi duka gabaki daya Allah subhanahu wataala gane da mu daidai in Allah ya datar da mu ubangi subhanahu wataala hada mu gabaki daya mu a jannatul firdaus ya rabbal alamin kuskuren mu Allah subhanahu wataala gafarta mana Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi yan uwan musulmi waɗanda suke a Falastin ubangiji subhanahu wataala ka musu agaji Allah subhanahu wataala agaza musu Allah subhanahu wataala sabkar da taimakon shi da kare shi a gare su ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ba su cin nasara ba dan halin mu ba dan halin su ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya taimake su sababin kalmatu la ilaha illallah sababin kasantuwar su umma ta musulmi ya rabbal alamin Allah tausaya musu Allah tausaya wa ƙananan yara da wanda suke raunana Ubangiji subhanahu wataala nuna girman ikon mulkin shi akan waɗanda suka nuna saurin kai da zalunci da nuna su ma sun kisa Allah subhanahu wataala karya Allah subhanahu wataala nuna musu su irin ba su kisa ba su kaskantattu ne Allah ka karshen daular su dukkanin taron ƙawanyar dangi da kawarai suke a kan al'umma ta musulmi Allah subhanahu wataala karya su Allah subhanahu wataala ka karshen dauloli na azzalumai a ban kasa rabbul alamin Allah ka da kasashen mu da dukkanin kasashen musulmi ya rabbul alamin ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai zama to barazana ga tsaron mu da mutuncin mu Allah subhanahu wataala kare ya rabbul alamin Allah subhanahu wataala kyautata tarbiyyar mu da ƴaƴan musulmi abin da zai zama to fatin tarbiyya ce da musibu Allah subhanahu wataala kare mu iyanmu da rabuwar dukkanin matasa na musulmi Allah subhanahu wataala wanda ba su da ayyuka Allah arzuta su da ayyuka na halaliya wanda ba su da kasuwanci Allah ba su kasuwanci na halaliya ya rabbal alamin duk abin da ya tsanani gare mu Allah subhanahu wataala sauƙaƙa mana ya rabbal alamin Allah kare mutunci mu Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين عليك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر